بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي 27 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1442 wanda ya yi daidai da ranar tara ga watan biyar shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na 265 cikin jarangiyar kasusuwa na karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane da tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da labarin shiriyarsa da rayuwarsa da tsare-tsarensa malamai suna jinjina ma ibn qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda yake kasar makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mushi alkhairi muna ci gaba da bibiyar sa inda yake mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin yaƙin Khaibara wanda aka yi a farkon shekara ta bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gama jin labarin yaƙin ya fara ba mu bayani akan fiqhun da ke cikin yaƙin to a darasin da ya gabata mai wani dan tsallake a inda muka tsallake wata gaba ba mu karanta ta ba shine fadin sa da yake cewa qala az-zuhri fatuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shahidan bayan da ya ambaci hadisin nan da ke cikin bukhari da muslim wanda aka bada labarin cewa wanda muka ji cewa bukhari ya ruwaito shi ta'alikan muslim bai ruwaito shi bukhari ya fita shi ta'alikan sannan su bazzar da al-hakim sun ruwaito shi da isnadi cikakke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance tsawon shekaru uku bayan da ya ci wannan nama mai guba yana cewa ban gushe ba ina jin wato zafin wannan guba tana taso min a jikina har ya zama ita ce sanadiyar kamuwar shi da cutar da ta zama cutar ajalinsa alaihi salatu wassalam shine sai al-Imam Zuhri yake cewa da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu ne mutuwar shahada domin kashe shi kenan aka yi ta fuskar wannan guba da aka sani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallam sai mu kuma inda malam yake ci gaba da bayani akan cewa ina hukuncin yaki akai wa kafirai farmaki a wata mai alfarma cikin watanni cikin Rajab ko Zulqa'ada ko Zulhijja ko kuma watan Al-Muharram a inda muka ji ya kawo maganganu cewa wasu malamai suna ganin ya halasta hasali ma wannan ita ce magana mashhuriya wadda dukkanin mazhabobi guda hudu sun yi ittifaki a kanta amma kuma malam ya nuna rauninta da rashin karfin dalilinta sai ya ci gaba da cewa wa qala Allah ta'ala fi suratul ma'ida wa hiya min akhiril qur'ani nuzula Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida wadda kuma sura ce daga cikin ƙarshe-ƙarshen abin da ya sauka na alƙur'ani Allah ya ce malam ya ce walaysa fiha mansukun suratul ma'ida malamai suna cewa babu aya da aka share a cikin ta duk abin da gaji na hukunci a suratul ma'ida to hukunci ne da yake muhkam ba a share shi Allah ya faɗa a cikin farko farkon ta yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahr al-harama wala al-hadiya wala al-qala'ida ya ku wanda kuka yi imani la tuhillu sha'airallahi kar ku dinga halasta abubuwa da suke sha'a'ir wato abubuwan da Allah ya musu alfarma kar ku dinga wato dannasa wannan alfarma wala shahrul harama kar ku halasta abinda Allah ya haramta na yaki a wata mai alfarma wala hadiya wala qala'ida hakanan hadaya da kuma abin daure ta kaga wannan aya in kana haramci yaki a wata mai alfarma kuma aya ce ta sauka a ƙarshe-ƙarshen musulunci wa qala fi suratul baqara kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin baqara yake cewa a yas'alunaka an sharil harami qitalin fi suna tambayar ka game da wata mai alfarma me hukuncin yaƙi a cikinsa ƙul ka ce musu ƙitalun fihi kabiru yaƙi a wata mai alfarma babban saɓon Allah ne wa saddun an sabilillah kuma ainihin wato katange hanyar Allah ne fahatani ayatani madaniyatan malam ibnu qayyim ke cewa kaga waɗannan ayoyi ne guda biyu dukkanin su a Madina suka sauka bayan hijira bainahuma fin nuzuli nahwu thamaniyati a'wam amma tsakanin saukar ta bakara da saukar waccan ta ma'ida kwatankwacin shekaru takwas ne abin nan wato muddar da ke tsakankani walaysa fi kitabillahi wala sunnati rasulihi nasikhun li hukmihima kuma a cikin alqur'ani ko suna ta annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani dalili da yana cewa an soke hukuncin waɗannan ayoyi guda biyu wala mustama'atil umma ala nasakh koda ko al'umman musulmai sun haɗu sun ce an soke hukuncin tunda babu dalili ba za a karba ba wa man istadalla ala naslihi bi qawlihi ta'ala wa qatilul mushrikeena kaffa wanda kuma ya kafa hujja da faɗin Allah, ai Allah ya ce ku yaƙi mushirikai ga baki ɗayansu, ya ce wannan dalili ne, wana wuya da ire-iren wannan aya, min al'ummat na daga hujjoji wanda suke gama gari, faƙaris na dalla alal nasi bi ma la ya dullu alai. Ya kafa hujja da abin da ba dalili ba akan tabbatar da soke wannan hukunci. Wa man istadalla alaihi bi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ba'atha aba amirin fi sariyatin ila autas fi dilka'adati faqad istadalla bi ghairi dalil wanda kuma ya kawo cewa ai gashi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da ta karamar runduna karkashin jagorancin Abu Amir zuwa Auqas shi ma wannan ya kafa hujja da abin da ba hujja ba lianna zalika kana min tamamil ghazwati allati bada'a fiha al-mushrikuna bil qital domin wannan shi ma cikon ragowan abin da yake na sashen yaki ne wanda kafirai ne suka fara walam yakun ibtida'an ba musulmai ne suka fara shi gaba gadi ba likitalihim minhu likitalihim fi ashhar al-haram ba su ne suka fara wato za su yaki ainihin wato a a musulmai kafirai a da daniyar su kafirai ne suka fara sai aka mai musu faslu malai ci ga wata gaba wa minha daga cikin wannan fiqhu dake wannan labari qismatul ghanai muna da bayani akan yadda ake raba ganima lilfarisi salasatu askumin mahayin doki yana da kaso uku walin rajili sahamun mai tafiya a ƙafa kaso ɗaya waƙar taƙaddama ta ƙariru wannan an tattauna a kan shi a baya wa min ha daga cikin fikihun annahu ya juzu li ahadil jaishi za wata da ta'aman an yi a kulahu wala yukhammisu cewa ya halasta ga ɗaiɗaiwan sojoji idan suka ci nasara sojojin musulmai suka shiga wani gari suka ci nasara suka buɗe wata ƙasa in suka shiga suka tarar da wani abinci ready made su je su shiga wani gida ko wani gidan abinci ko wani ɗaki su tarar da nama ko zuma ko nono ko wani abinci da faffe ko ɗanye wanda ake ci wanda kai tsaye za a iya ce shi kai tsaye in ko ba a ci ba zai iya lalacewa misali to ba za a ce wannan abincin sai an ɗauko shi an kawo an saka a cikin lissafin wato ganima ba suna da ‘yancin su ci wala yi hambisu ba za su cire mashi ɗaya bisa biyar ba kama a haɗa abdullahi bin mugaffar jiraba shani allabi dulliya yau makhaibar kama yadda abdullahi ɗan mugaffal ya ainihin ɗauki wani wani makaɓaki na asham wanda yake cike da kitse wanda aka nuna mai shi ranar khaibara wa ikhtasa bihi bi ma'darin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya rike shi ya zama nashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga wannan yana cikin Bukhari da Muslim sun ruwaito shi malam ya ci gaba da cewa wa minha annahu idza lahika madadun bil jaysh ba'da taqaddi al harb idan aka samu wasu ƙarin sojoji reinforcement na sojoji suka zo suka riski asalin runduna an riga ma an gama yakin fala sahamalan ba za a raba ganima da su ba illa bi idnil jaysh wa ridahu sai in sojojin sun yarda haka al-Imam Muslim ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi yardan sojoji su yarda a raba da waɗancan ashabus safina fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallama kallama ashabahu fi ahli safinati hina qadim annabi ya ji ta bakin sahabban shi lokacin da su ja'a su ainihin wato Ja'far da su Abu Musa al-Ash'ari suka zo a cikin wannan jirgin ruwa a alaihi bi Khaybara suka tarar da shi a Khaybara Ja'far wa ashabi su Ja'far da mutanansa an yusima lahu ya nemi jin ta bakin sahabbai ko kun yarda a basu daga cikin kasanku fa ashama lahu da suka yarda sannan ya basu faslu malam yace har ila yau wa minha tahrimu luhumil humr insiya ko kuma bayani game da haramcin cin naman jakin gida cin naman jakin gida haramun ne kamar yadda aka sani a shari'ar musulunci amma shi jaki haramcin cin naman shi bai haramta mu'amala da shi kiwon sa ko saida shi ba saboda an halasta ka hau an halasta ka ainihin yi mu'amala da shi wal khaila wal bigala wal hamira li tarkabuha to wannan halascin hawa ya nuna halascin a saya a siyar za a iya saya a siyar a yi kyauta a ara a gada a yi kiwo tunda ana wata mu'amala da shi kaga ya bambanta da haramcin alhanzir tunda shi ba za a yi duka komai da shi ba amma shi ma jaki kamar da muka taɓa karantawa a baya a cikin aliktida cewa idan ka san mutumin da in ka siyan mashi jaki ko kare ci zai to bai halasta ka siyan mai ba da ka bai halasta abinda mutanenmu suke yi na su dinga ɗaukan jaki mota-mota daga nan arewacin najeriya suna kai shi kudanci suna safara su alalin sun san cewa waɗanda za a kai ma 'yan kudin nan ci suke yi to a ƙarƙashin haka kuma bai halasta in kana da jaki ka ba wani koda kyauta ba in ka san ci zai ka ce ga wani makwabcinka kuna zaman lafiya kirista ne bari ka bashi take yanka ya ci ko kuma ko da mushe bai halasta ka ba su dama su ci mushe ka malamai suka ce ko da na abin da ake ci kamar saniyarka ta mutu ko akuya sai ka ga wasu wasu kulawa ko wasu mahaukata waɗanda suke cin mushe ka ce musu to shikenan da ai asara gaba daya bari ka ba su wani ma siyarwa yake haka ne kwalaji a kaso kuda akan irin wannan a zagaya a nemo maguzawa sai a zo sai a musu sauki to ba kyau saniya ta mutu sai a je a kira maguzawa a can da kace ko can idan da suke ne ga sanan dai arna ne a gefen gari sai a zo sai a musu sauki su kuma suna suna murna ta faɗi da sassa babu kyau ba ba mu'amala ce ta halasta ya mutu kawai kai haƙuri kai fatan Allah cinna maka da yarda ba alkhairi kai istirjai Allah shi kintu saha anhu tahrimuha yawm khaybar ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta cin naman jakin gida a ranar khaybar wa saha anhu ta'lilu tahrim bi annaha rijsun kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dalilin cewa naman jakin gida kazanta ne wannan yana cikin bukhari da muslim ta hadisin anas bin malik ko bincike na zamani bincike na zamani na kimiyya ya tabbatar da cewa lallai akwai cututtuka da kazanta a cikin naman jaki da aka ba daidai bane ce shi wa hadha muqaddamun ala qawli man qala min as-sahaba wannan ta'alil din cewa kazanta ne bai halasta a ci ba shi ake gabatarwa wajen kafa hujja fiye da magana wasu sahabbai daga cikin su wanda yace innama harramaha li annaha kanat zahara liqaumi wa hamulatahu akwai sahabban da suke ganin cewa abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta cin naman zakin gida ba wai dan mujarradin haramci bane a'a dan shine abun hawa shine zaharar qaumi wa hamulatihim kuma shine abun daukan kaya to aka bari aka cinye su za a yi ba ada ababan hawa ba ada ababan daukan kaya falamma qila lahu wai da aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama faniyar zaharu wa ukilatul humur ai an an an karar da ababan hawa an cinye jakuna harramaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan shine fassara ibnu abbas yana na cikin bukhari da muslim ibnu abbas ya ce dalilin haramtawa ke yace wa ala qauli man qala kuma za a gabatar da batun annabi sallallahu alaihi wasallam cewa naman jakin gida kazanta ne za a gabatar da wannan magana akan wanda ya ce innama harramaha li'annaha lam tukhammas annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya haramta ne saboda ba a cire ɗaya bisa biyar na humusi ba abinda aka samu ne na jakunan yahudawa ganima aka yi ta dafawa ba tare da an cire ainihin haƙƙin gwamnati ba wannan shi kuma shine ra'ayin ibnu abi aufa abdullahi dan abu aufa wannan sahabi da annabi ya mishi addu'a shi da babansa da annabi yake cewa Allah ya musu salati ko wannan shi ma yana cikin bukhari da muslim labarin wa alaman qala hakanan za a gabatar da waccan magana akan wanda ya ce innama harramaha li'annaha kanat haula al-qirya qarya haka na ku yake wannan wannan wannan tashifi li'annaha kanat jawwal al-qarya haka yake a cikin usulin jawwal al-qarya saboda su jakuna sun kasance masu yawo a cikin gari suna cin kowane karabutan abinci jallala ce ta an san jallala ko kuma da wani fikiyu suke fara kaza ko agwagwa ko talatalo wanda ba a killace su a gida suna yawo su shiga kwata su shiga danni su shiga ragowar wani kashi da aka kwashe duk kazantar da suka samu su ci su ci su ci ba su da tsafta irin agwagin nan da da ake na namu na Hausa da suka burin-burin da kansa aka cikin kwata yanzu ba na ganin wannan agwagi yanzu agwagi na 'yan gayu ne yanzu giz ne na 'yan gayu babu irin wannan can baka ya agwagi masu san masu shegen kazanta din dama su a cikin kwata suke yawo to waɗannan ba a cin su in har za a ci malamai suka ce sai an kama su an ɗaure su sun yi kwanaki aƙalla mako guda sun kasa yi dattin da suka ci wannan magana ce mai ƙarfi a cikin fikin sun zama abincin da suka ci an yi rufe sun shi da abinci mai kyau wannan abincin kwata da datti da kashin makwabta da bola da ya fita daga jikinsu shi ma jaki shi ma jallala ne in yana yawo duk abin da ya gani ci zai ci tsumma ya ci bushashen kashi ya ci kwata ya shiga cikin makabarta ba yi da hankali dama jaki kamar yadda aka sani wata dabba ce take mara kan gado to sai suka ce saboda jallalancinta ne aka hana wa kanat ta'kulul azira ta jima magana ta kasance ita jaka shi jaki ya kasance yana cin al-azira aka ce al-azira shine bayan gari gai aka ce kuma al-udra al-udra shine belu wanda ke cikin makogoron mutum to abin da ya kamata a fasara nan shine al-azira ya kasance yana cin jaki yana cin kashi musamman yin kashi busasshe za ga yana ci cikin nishaɗi ya samu abinci mai kyau haka zai ta tsotsan shi sai ya lashe shi gaba ki to da haka sai ba a ci shi wa kullu hadha fi sahih malai ce duk waɗannan maganganun suna a cikin bukhari ba ra'ayoyin wasu sahabbai kokarin ta'alili me yasa aka hana cin jaki shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna rijsu ibnu abbas yana ganin saboda kada a karar da ababen hawa da ababen ɗaukar kaya ibnu abi aufa yana ganin saboda ba a cire humsi ba wasu cikin sabai suna ganin saboda jaki dabba ce mai cin datti to duk waɗannan suna iya zama hujja amma kaga in waɗannan ne hujjoji za su nuna cewa kenan akwai lokacin da ake iya cin jaki in babu wannan iskaliya amma in aka ɗauki wancan asalin maganar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi uban tafiyar gaba daya jaki haramun ne ba'idun abadan har abada haramun wanda kuma shine gaskiya walakin da walakin qaulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah da yace innaha rijsun muqaddamun ala hadha kulli kaji magana maganar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana sama da duk wannan magana saboda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai maganar shi nauyi gare ta wajen hujja in za a haɗa duka duniya a faɗi wata magana annabi shi kaɗai ya faɗi wata to tashi nan tarin jayi ta kowa tashi ɗin nan sai a wurga da ta kowa a kama tashi da haka duk wanda zai ce maka misali zai muƙaddara misali mas'ala game da sallar sallar sallar dare raka'a nawa ake wani ya ce kana iya yi kai ta iyayenka sai ka ga dama ka sallami ai an ce salatul laili matna matna wani ya ce a kosa ji sai masu rauni ana iya yin raka ashirin da uku wani ya ce ai malam wani ya ba da fatawa ana iya yi a yi kaza a yi kaza to kai sai ka ce to ni na na gamsu da wanda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam wadancan malaman ban musu rashin kunya ba ban ce ba su iya ba amma ni a matsayina na musulmi wanda Allah ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na gamsu da nashi shi kuma wanda yake ganin ya gamsu da wasu malamai to ya je ya rasa shi ba kai da shi waye fi dahir ki ne ya fi tabbas babu wanda zai zai wannan gangancin kowa ya san na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine akan gaba malam ya ci gaba da cewa li'annahu min zannin rawi domin duk waɗannan maganganu su masu riwayar ne suka yi zaton dalilin kenan wa qawlihi bi khilafi ta'alili bi kauniha rijsan kuma suka faɗi magana su masu riwayar da sabanin abin da shi annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa na cewa shi jakin gida a kazanta ne wala ta'aruda baina hadha at-tahrimi wa baina qawlihi ta'ala wannan haramta jakin gida bai ci karo da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa ba. Wannan aya da ke suratul al'ani, umda ce game da mai aka haramta, da Allah yake cewa kulla a jirfi ma'uhiyya ilayya, muharraman ala fa'imin ya ta'amu, illa an ya kuna maitatan, au daman maskuhan, au lahama khinzirin fa inna huritsun, au fuskan uhilla da gairin lahibi. Ka ce musu, kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. la ajidu fi ma uhiya ilayya ni ban samu komai a cikin abin da aka mun wahayi na ilimi ba muharraman a ce ga wani abu ya haramta ala fa'imin ya ta'amu akan ga duk wani wanda zai ci wani abu illa an ya kuna mai tata sai dai in mushe ne an haramta audaman masfuhan ko jini wanda yake gudana an yanka dabba au lahama khinzirin ko naman alade fa innahu rijsun domin shi naman alade wato kazanta ne au fiskan wahilla da gairin lahibi ko abinda aka yanka saboda fasikanci aka daga sunan wani ba Allah aka kira sunan wani gunki ko wani aljani aka yanka wani abu waɗannan usul ne game da abubuwan da aka haramta na ababanci amma ba su kaɗai bane kaga anan ai ba a ambaci a ababan nan da aka ambata wal mawqudatu wal mutaraddiya wal nasihatu wa ma akala sabu illa ma zakitu kaga ba mace samu kuma su ma haramun haka wannan usul ne game da haramci amma ba iyakar su bake fa innahu lam yakun qad hurrima hina nuzuli hadhihi al-ayati min al-mafa'im illa hadhihi al-arba'a abinda yasa daidai sanda wannan aya ta sauka iyakar ababan da aka haramta ke wat tahrim shi kuma haramtawan kana yatajaddadu shay'an fa shay'an an dinga sabunta shi an dinga ƙara wasu abubuwa kaɗan kaɗan fa tahrimul umur ba'da zalika tahrimun mubtada'un lima sakata anhu nas da ka haramta jakunan gida ko haramtawa ne na wani abu da aka sake farawa bayan da an yi shiru a kansa la annahu rafi'un lima abahu alquran ba wai yazo ya dage abinda da qur'ani ya halasta bane wala mukhassisun li umumihi kuma ba wai ya zo ya keɓance abin da ƙur'ani ya saki ba ne fadlan an an yi kuna nasa balantana kuma ce an soke labarin an soke hukuncin wallahu a da aka dai magana tabbatacciya shi ne naman jakin gida haramun ne musulmi ya ci shi faslun bala ya ce ga wata gaba walam tuharrimul walam tuharrimul mutu'atu walam tuharramul mutu'atu yawm khaybar sabanin abin da ya shahara a bakin mutane da tunaninsu cewa ranar haibara kamar da aka haramta cin naman jakin gida kuma ranar haibara aka haramta auren mutu'a yace to ba haka bane ba a haramta auren mutu'a ranar haibara wa inna ma kana tahrimuha amal fathi yadda abun yake shine haramta auren mutu'a to ya faru ne a cikin lokacin da aka yi fatu makka shekara ta tara kamar da yake cikin littafin sayu muslim daga hadisin arrabi ibn sabra daga babansa da yake cewa baban shi ya bashi labarin cewa ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka fito maka sai annabi yake cewa ya ayyuhan nasu inni kuntu qad adintu lakum fil istimta'i min an-nisa'i fa inna Allah qad harrama dhalika ila yawmil qiyamah ya ku mutane da na ba ku dama ku yi auren mutu'a amma ku sani daga yau Allah ya haramta auren mutu'a har zuwa ranar alkiyama shi sa auren mutu'a haramun ne ba'idu wanda suke yin shi daga cikin wanda suke danganta kansu ga musulunci su ne kaɗai 'yan shi'a wanda wannan ya zama zari'a na samun matasa da dama su shiga cikin addinin shi'a da tafarkin shi'a saboda zai ba su dama su yi iskancin da suke so da lasisi da tunanin cewa addini suke amma haramun ba daidai bane malam ya ci gaba da cewa وقد ظن وهذا هو الصواب abin da yake daidai shine cewa a ainihin lokacin fatu makka ne وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر wasu daga cikin malamai suna zaton cewa annabi alaihi salatu wassalam ya haramta auren mutu'a ne a lokacin khaybara wa ihtajju bima fi sahihaini min hadisi ali ibn abi talib radiyallahu anhu suka kafa hujja da abin da ke cikin bukhari da muslim na hadisin sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda babban sahabi sayyidina ali yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an mut'atin nisa'i yawm khaybar annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutu'a ta ainihin mata ranar khaybara wa an akli luhumil humril insiyya kuma ya hana cin naman jakin gida wani na cikin bukhari a cikin kitabul magazi da kitabul nikahi da zaba'i da wasu wurare daban-daban haka na al-imamu tirmidhi ma ya rawaito haka al-imamu nasa'i da darimi da ahmad haka al-imamu malik a cikin wanda dukkanin su rawaito wannan hadisi ne shahararre kusan kace mutawatiri ta fuskar shaharas kuma kaji sayyidina ali wanda waɗannan masu addinin shi'a suke tutiyar suna bi shi rawaito magana wa fi sayyaini aidan anna ali radiyallahu anhu sayyidina ali yaji sami abna abbasin yulayyinu fi mut'atin nisa'i sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda sai ji sayyidina ibn abbas radiyallahu anhuma yana nuna ai mutu'a ba komai bane yulayyinu yana nuna ba wani abu ana iya yi wanda yake so dama mun sha jin wannan karatu game da ibn abbas yana daga cikin sahabbai wanda suka ci gaba da tafiya akan halascin auren mutu'a har zuwa gab da ƙarshen rayuwarsa sa da ya zo ya janye wannan fatawa kamar yadda zamu zo musu ibn abbas yana bada fatawa akan haka da haka mutanen shi suna yi ɗaliban shi suna yi sai daga bayan ibn zubair sa da ya ya yi kafa gwamnati a makka wannan gwamnati ta shiga abdullahi dan zubair shine ya hana da ƙarfin gwamnati kuma ya alƙawarin cewa wallahi idan ya sake da ibn abbas ya bada ya bada fatawa akan haka sai ya dau mataki akan shi ya ya hada abin da yanayi na siyasa ya ce kuma wallahi in na ji labarin mutum ya yi mutu a ya ce wallahi sai na jefi shi da ake jefi kwarto da haka dole sai suka haƙura saboda ƙarfin gwamnati ba idan ba sun canza fatawa ba a lokacin sai suka haƙura to wannan a tun kafin wannan lokacin tun sai na yana raye ya ji ibnu abbas na ba da wannan fatawa fa qala mahalan ya ibnu abbas ya ce kai ibnu abbas da ka takace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an hayo makhaybara annabi ba ya hana ranar khaibara wa al-luhumil humril insiya kuma haka ya hana cin naman dakin gida yanzu wannan da maka zuwa ga duk girman malami yana iya samun wata kabwa jibi girman ilimin ibnu abbas amma ya samu kanshi a wannan matsala wa fi lafzi al-bukhari anhu daga ibnu abbas din di ha ila yau daga aliyu amin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an mut'atin nisa'i yawm khaibara annabi ya hana mut'a wa an aklilu humil humil insiya ya hana kuma cin naman da ke gida walamma ra'a haula'i anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abahaha yawm amal fati to yayin da mutane suka mutane bayan sun ce ai a khaybara ne aka haramta sai kuma suka sake karanta wani bayani cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya halasta a fatu makkah sun maharrama kuma ya sake haramta kamar da muka ji a wancan riwaya ta muslim kalu sai suka ce hurrimat summa ubihat summa hurrimat sai suka ce an haramta a khaybara aka halasta a fatuhu makka aka sake haramtawa a fatuhu makka asan haka ake faɗa cewa abu guda biyu an musu nasu su biyu akwai alƙibla ana kallon baitul maqdis aka koma ka'aba aka sake fara kallon baitul maqdis aka sake komawa ka'aba to haka sai a ce mutu'adda halasce aka haramta a khaybara aka sake halastawa aka sake haramtawa a fatu makka ana fadan wannan a cikin ainihin wato literature na ilimi to wannan magana ce malam yake gyara akan cewa ba haka take yace thumma qalu thumma hurrimat thumma ubihat thumma hurrimat an haramta an halasta aka sake haramta qala shafi'i al-imam shafi'i ya faɗi magana ya faɗi magana wannan magana a zahiri ya kamata a tsammance ta ko dai a cikin al-ummu ko littafin imam shafi'i amma ba ta cikin wani littafi daga cikin bugagun littafansa sai dai malaman mazhabinsa suna hakaitowa daga gare shi shafi ya ce la a'lamu shay'an hurrima thumma ubiha thumma hurrima illa al-mut'a ni ban san wani abu wanda aka haramta aka halasta aka sake haramtawa ba in banda auren mut'a qalu malamai suka ce nusikhat marratayn an shafi hukuncin su biyu wa khalafahum fi dalika akhar wasu malamai kuma suka saba musu game da wannan kamar da zaka ga bayani game da malamai da maganganun su akan wannan qabiya na nan a cikin littafin an-nasikh wal mansukh na ainihin al-imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam hakanan a cikin littafin mustakhraj na limamu abu a wani sun kawo waɗannan maganganu ƙwaru suka ce lam tuharram lam tuharam illa amal fati da ɗai ba a haramta mutu'a ba sai so ɗaya kuma zamanin fito maka ne wa qabla zalika kanat mubaha kafin nan mutu'a halasci ƙwaru suka ce inna ma jama'a ali ibn abi talib radiyallahu anhu bainal akhbari bi tahrimiha bainal ikhbari bi tahrimiha wa tahrimil umur ahliya sayyidina ali shine da yazo bada labari sai ya hada hadisan guda biyu labaran guda biyu ya bada labarin haramta auren mutu'a tare da bayar da labarin haramta cin naman zakin gida li annabna abbas kana yubihuhuma saboda ibnu abbas ya kasance yana halasta abubuwan guda biyu mun ji cewa ibnu abbas game da mas'ala ta jakin gida yana ganin cewa haramun ne haramci mu'akkat da aka haramta saboda kada a karar da ababen hawa a Khaibara haka bayan an koma Makka inda ya ci gaba da zama bayan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai yake ganin a lokacin suna da damar su ainihin wato a a yanka jaki su tunda Ibrahim Abbas yana da maganganu akan waɗannan qadiya guda biyu ta fuskar halasta naman jakin gida da halasta ainihin wato auren mutu'a shi ne sayyidina Ali ya bashi amsa akan guda biyu da annabna Abbas kana yubihuhuma farawahu Ali tahrimahuma an annabi sallallahu alaihi wasallama raddan alai sai ibn Abbas sai sayyidina Ali ya mayar mishi da martani ta hanyar ainihin wato ruwaito mishi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ta warware maganarsa wa kana tahrimul umri yawma khaybar bila shakki shi dai batun haramta naman jakin gida babu shakka akan a khaibarin wa kad zakara yawma khaibara zarfan li tahrim al-umur to da yace yawma khaibara yana fadan zarfu zaman ne na lokacin haramta jakin gida wa atlaqa tahrim al-mut'a ya ambaci haramta auren mut'a ba tare da yayi kaidin shi da lokaci ba walam yuqayyidu bi zaman bai kai da shi da lokaci ba kama ja a zalika fi musnad al-imam ahmad bi sanadin bi isnadin sahih kamar yadda bayani yazo a cikin littafin musnad na imam ahmad ibn hanbal da isnadi tabbatacce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama harrama al-hukum al-umr al-ahliya yawm khaybar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta cin naman jakin gida a ranar khaybara wa harrama mut'atan nisa'i kuma ya haramta cin ya haramta abin nan auren mutu'a wa fi lafzin a wani lafazi kuma ya zo da lafazin cewa harrama mut'atan nisa'i ya haramta auren mutu'a wa harrama luhumul humuril ahliyati yawma khaybar ya kuma haramta wato naman jakin gida ranar khaybar haka da rawahu sufyan ibn uyayna mufassalan mumayyazan haka sufyan dan uyayna ya ruwaito wannan magana dalla-dalla ya warware ta. Yadda lafazin yake a cikin littafin ainihin wato, Musa da Imam Ahmad ibn Hanbal shine cewa, Anna Rasulullahi sallallahu Alaihi Wasallama na ha an nikahin mutu'ati, annabi ya hana auren mutu'a, wa an luhumin humurin ahaliyyati ya kuma hana cin naman jakin gida zama na khaibar. a lokacin khaibara kaga abinda aka fara ambata shine batun mutu'a din sai aka ambaci kuma batun naman jakin gida akai ta'aliqin sa da zarafi na zama sai wasu suka dauka zarafin yana komawa ga duka abubuwan ne guda biyu ina fata mun gani yace annabi fa kai ibnu abbas ka sani annabi fa ya hana mutu'an nan da kake magana akai kuma ma a ranar haibara ya haramta cin naman zakin gida sai wasu suka ruwaito da tunanin cewa duka biyun ne aka ba da labarin haramta su a lokaci guda ina fata mun gane abin da yake shiga wajen hannu wannan haka ya zo a cikin littafin ainihin musnadul imami ahmad ibn hanbal al-imam al-humaydi a cikin nashi musnadin a riwayar sufyan din can da aka ambata sai ya zo da sai ya zo da magana cewa qala sufyan sufyan dan yana yace ya'ani annahu naha al-luhumil humri yawm khaybara la ya'ani nikahal mut'a malam sufyan da kai sai fasale yace yana nufin ya hana cin naman jakin gida ranar khaybara baya nufin ya hana mut'a ranar khaybara kaga arrawi adra bi marwiyati shi fasa malam yace fa zanna ba'd ruwati anna yawm khaybara zamanul bitahrimain sai wasu suka dauka cewa a lokacin khaybara ne aka haramta abubuwan guda biyu wa qai fa qayyadahuma bi sai suka sa qaidin akan duka biyu thumma ja'a ba'dhum sai wasu kuma suka zo daga baya fa tasara ala ahadil muharramain sai suka ambaci ɗaya daga cikin ababen da aka haramta din wa huwa tahrimul mut'a sorry wa huwa tahrimul tahrimul humur ko haka ya rubuta to wannan sabab kalam ya kamata ne ya ce wa huwa tahrimul mut'a domin shine mahallin niza ko mun gani yana so ya nuna mana ya akai wannan kuskuren ya faru cewa wasu suka dauka zarafin da duka biyu ne da suka bo faɗan ɗaya daga ciki kuma sai suka danganta mai zarafin to wanne ne kuskure danganta mai zarafin shine muta'a kaga ya kamata ce suka danganta wa muta'a zarafin sai kuma ya ce wa huwa tarimul humur kaga shi ai babu rikici a kai shi to da haka malamai suka ce wannan sabaqu qalam ka gani kuma sai ne sabaqu lisan wajen karantawa na karanta shi da daidai ko shi kuma malam ya sabaqu qalam ya karanta shi ba daidai ba Allah ya gafarta mishi wa qayyadahu bizarfi suka kebance shi da zarafin famin hahuna da sha'al wahab daga naka samu kuskura to saboda amana ta malaman hadisi ba za su canza mishi sai a bar shi yadda yake sai a fada su malaman hadisi ya ga suke harkar su inda mu ne sai a ce kawai a gyara yadda yara suke an ba su report card din aka ba report card ya ga abin da aka bashi ba shi yake so ba sai ya sa miyau ya goge an sa mishi tantuwa da kawai sai ya goge tuɗe ya mai da shi fast ba ruwan shi da wai any alteration renders this, uh, this report card invalid ba ruwan shi da turancin sai ya gyara kawai abin shi ɗan najeriya ke na hayarun ƙarami ya iya ya iya yaudara wa kisatu khaybara lam yakun fiha sahabatu yatamattaquna bil yahudiyat kuma waki a kisan khaybara sahabbai ba su yi mutu'a da matan yahudawan khaybara ba a samu wani waki a na buƙatuwarsu zuwa ga mata har su mutu'a ba walasta azanu fi dalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ba su nemi izini manzon Allah ya ba su haka ba wala naqalahu ahadun qattu fi hadhihi al-ghazwa babu wanda ya kawo wannan labarin cewa a yakin Khaybara an buƙaci zuwa ga ayi mutu'a ko an nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini da mutu'a wala kana lil mut'ati fiha dhikrun albatta yace da dai babu wani labarin mutu'a da zaka ji a ainihin a batun yakin Khaybar la fi'lan babu wanda ya aikata wala tahriman ba bayani akan haramta bi khilafi ghazatil fath sabanin yakin fath makka fa inna qisatul mut'ati kanat fiha fi'lan wa tahriman mashhuratan zamu zo mu ji a gaba a yakin fatu makka an samu aikata mutu'a an samu haramta za mu zo mu cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta gani na wayewa dukkan mazaje da suke mutuwa suka dinka sallama waɗannan mataye da suke mutuwa da su da yawa an yi wa hadhihi tariqatu asahhu tariqati wannan hanya ta warware wannan matsala ita ce hanya mafi inganci a ce so ɗaya aka haramta mutu'a a fatu makka ta fi inganci fiye da a ce a'a ai so biyu ne an haramta a haibara kuma an haramta a fatu makka tare da cewa wannan ɗin shi ne mafi shahara aji malaman su ake ce musu muhaƙiƙuna malamai masu masu tsintaɓarɓata masu ƙwaƙudu ba su ibnu hajarin su zahabi su ibnu kafirin su ibnu taimiya su ibnu kai malamai ne waɗanda Allah ya ba su irin wannan baiwa an yi su a zamanna daban-daban daga baya irin su shaukani Muhammad ibn Ali aka zo a wannan zamani irin su al-muallimi Abdurrahman al-muallimi su al-Sheikh al-Albani su Ibn su Ahmad Shakir da makamantansu in suka zo kan mas'ala sai sun tsefe ta sun yi kwankwana ta sun tike maka akan abin da suke ganin shi ne wato zubdatul ilm Allah ya gafarta musu gaba su wa fiha tariqatun salisa cito kuma wasu malamai sun zo da wata hanya ta uku wahiya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yuharrimha tahriman amman albatta wannan ita ce shine ra'ayin ibn abbas cewa da dai mutu'a annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba haramta ta yace abadan abidina ba bal harramaha inda istighna'i anha ya haramta ne sanda aka ga ba'a da bukata wa abahaha inda alhajati ilaiha kuma ya halasta sanda ake da bukata da aka ci bina basu suna ganin duk sanda bukata ta taso za a iya halastawa sai su ce bukata shine idan kai tafiya ka je wani gari ko kana da mata guda ɗaya ba ta da lafiya ko tana da ciki ko wani abu makamancin haka kana da bukatan wani aure ko ka wata mata ko ka kana santa sai kawai ka ji kulmutawa to wannan shine fatawarsu da haka kuma akwai hadisan da ke faɗan haka a cikin tafin alusunna amma ba su ne iyaka karatu ba suna na a cikin bukhari da muslim musamman ibn abi shayba sunan kubra ta bayyana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada waɗannan karatukan amma ba su ne iyaka karatu ba da haka ɗan shi a sai su zazzabo su fa yatabi'una ma tashaba minhu kiran ibtiga al-fitn idan suka same ka dan bigyar bigyar alusunna sai su birkita maka hankali su ce ai gashi na a cikin gabu ko kuma karasa yadda zaka yi baka yadda ba ko ba zaka iya karewa ba Zaka yana da kyau mutane su gane bayi daga cikin tafarkin ahlus sunna ka ce wai kai zaka je kai musu da dan shi'a kana so ka je ka tattauna da shi kai kuma wata kila baka ma kware ba tukunna ilim ya je ya rikita maka imaninka ana maka ana fara maka ne dan ayi ai tattalin imanin kar ka samu matsala ibnu abbas sai yake ganin cewa wannan ita ce hanyar wahadihi kanat tariqat ibn abbas wannan ita ce hanyar ibnu abbas hatta kana yufti biha da aka yake bada fatawa da ita in za a iya tunawa a cikin littafin likitida mun yi magana akan wannan da kuma magana da malamai suke cewa wannan yana daga cikin ruhas da idan ka ce za ka bi su za ka tafi cewa kowace mazhaba ko kowane nau'i na mutane suna da wata fatawa mai rauni da aka san su da ita idan ka je ka biye mata za ka kwashi za ka kwashi duka virus na mazhabobi ga baki daya da aka kawo na cewa mutanen makka mutanen madina game da algina halarta jin kiɗa malaman madina suna ba da fatawa akan halarcin jin kiɗa ana samun ma malami malamin hadisi ƙwararre a madina sai ka je gan shi kawai wata wata baiwa tana mashi kiɗa kawai yana yana rangaji yana saurara shi a gun shi ya halasta mutanen makka game da wannan mas'ala ta auren mutu'a da halasta riba ribal fadl su kuma mutanen kufa game da halasta nabi halasta ainihin wato shan abin maye suna ganin babu komai dan ka dan sha sama sama haka ko in kana cikin wata damuwa ka sha dan ka samu dan sauki kuma har malamai suna sha zaka ji manyan malamai ana tarihin sa ce sun kasance suna shan suna dan kurbawa sannan su kuma mutanen basara game da ainihin wato hulɗa da shugabanni suna da nasu fatawar da su da mutanen sha sai sai zaɓe ke cewa wanda duk ya ce zai tattara waɗannan fatawoyin duk ya zaɓe su ya bi su ko zai tattara gaba ɗaya sharrin da ke cikin mazhabobi gaba ɗaya su suna da nasu uzurorin da abin da ya sa suka ba da wannan fatawar suna da shi su kuma sun wuce kai kuma yanzu ka san kuskure to baka zuwa ka dauka ka kama to haka kuma ya kamata kai hulɗa da duk wata magana ta wani malami wanda ta bayyana cewa kuskure ne kada soyayyen wannan malami ko soyayyen mazhabinsa ko sabawa da mazhabin da yake a kai ka ce ai tunda dai malikiya ne ba za mu saba ba ba za mu saba ba wannan yana nuna zuwa ga kode kana da son zuciya ko kuma ba ilimi kake yi ba kana bin ainihin wato ta'assubanci a takeice ibnu abbas ya kasance yana bada wannan fatawa wa yaqulu yana cewa hiya kalmaytati wad-dami wal hamil khinzir yace ai kaman mushe da jini da laman da laman alhanzir tubahu inda darura ana iya halastawa sanda ya zama an shiga cikin kunci wa khashyati la'anati da sanda aka shiga cikin tsoron bukata za a mutum zai illa man khashyal anata min da mutum ya je ya fada zina to gare ya auren muta falam yafham anhu aktharun nas dalik mutane sai basu fahimci wannan ba wannan labarin na ibnu abbas yana nan a cikin littafin da muka ambata na abu ubayd al-qasim ibn sallam shine anasif al-mansur da littafin akhbaru makka na imam al-fakihani ya ruwaito haka al-imam ibn al-munzir a cikin tafsirin sa haka al-imam tabarani a cikin al-mujam al-kabir haka al-baihaqi a cikin ainihin wato littafin sa as-sunan al-kubra yana kuma da shahidi wannan hadisin yana da shahidi a gun Bukhari da aka tambaya wani daga cikin ɗalibai ce na tambayi ibn Abbas anil mut'ati a halalin hiya wai halal ce qala na'am yace kwarai kuwa nace idza khashiya la'anata idan mutum ya ji tsoron shiga cikin zina yace qala na'am yace kwarai kuwa ibn Abbas ya faɗo yana cikin Bukhari so dan haka da ya bada wannan fatawa kuma sai mutane sai suka ƙara dama mutane aka tafiya suka yi in aka ba su tafiya inci ɗaya sai su tafi yadi ɗaya ba haka ba ne in ka kafa mai yara doka ka ce to wannan shi ne iya abin da ku za su ƙara in ka ba da dama mata za su bi ka ce to babu laifi shi kenan a ɗan yi dai sama-sama haka sai ka ji labarin an zo da mai kiɗa an zo da dj an zo da kaza ana ta gwangwajewa ka ko ba iya abin ba abin da ka ce a yi bakin mana da kaɗan musu sassauci sai su ƙura lamba ibn abbas da yake bada wannan fatawa sai mutane suka zake suka zake aka ce sai a samu ma wani da mata na mutu'a a jajjere ma'ana lokaci guda yana da mata guda biyar shida kowace mutu'a yake da ita kaga wannan ba bukata bane wannan ya zama ya zama holewa ke har kuma suka dinga yin waƙoƙi suna tashabbubi da su suna ambatan su suna gazali wa zannu annahu abahaha ibahatan mutlaqa suka ce ai halas ne kawai kamar halascin aure irin da shi a suke wa shabbabu fi zalika suka suka dinga waƙe-waƙe bil ash'ari zaka same su da wadancan masadir din sun kawo waƙe-waƙen falamma ra abuna abbas zalika raja'a ila al-qawl bit tahrim yaga ka sai ce a to ni ba abin da nake nufi kenan da haka sai ya haramta misalin wannan shine misalin fatawar da yanzu muka canza wa mata suke cewa mun canza musu fatawa game da shan azumi mata da aka ce musu in musu ta sha azumi tana da larura na ciki ko haihuwa malamai sun yi sabani daga cikin sabanin da malamai suka yi shine ibnu abbas din nan yace abin da ke kanta shine ta yi mene ta ciyar yayi ilhaqin ta da waɗancan ashabul a'azar tsoho da tsohuwa ko su ne waɗanda aka ce wa alalabina yuqiquna ba ka aka ce mata ba aka ba su wannan fatawa mai sauki sai mata sai suka ƙara lamba duk wacce take da ciki ba za ta gwada za ta iya azumi ko ba za ta iya ba in tana shayarwa ba za ta gwada ba kawai ta ci gaba da ɗiba abinci kawai tana ciyarwa sai zama yanzu ba wai suna ƙin yin azumi ne dan sun kasa ba kawai suna ƙin yi ne ko saboda ba sa son yi sun manta da faɗin Allah a dai cikin wannan aya wa an ta su khairun lahu kaga wannan ya lazimta dole a canza musu fatawa a koma ɗayar ita ma a koma malamai da suka goyi bayan ta shine al'aslu game da duk wanda ya sha azumi shine ramuwa domin Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra al'aslu kenan game da duk wanda ya sha azumi shine ramuwa zai tafi ne ga ciyarwa idan ba zai iya ramawa ba da aka yi sa muka bai da mata yanzu wannan fitawa kuma gani za ka suna kamar Allah ya sai cewa wancan da fitawa to ku kuka ja to da su bin nasi min al-ahkami bi qadari ma ahadu su bil fitri na san mata da dama za ka san cewa wallahi su kubbadawa ba za su yi ai wallahi malami ba dan gwada ba ce to da ta fara ce to dai abin da ke kanki shine kirama sai in kin kasa ramawa har ka ga suna suna abin wato ya abin ya zama wasa da addini yanzu misali yayin da suke na yawan shan maganin maganin a a family planning da ya zama jaraba din yana tsinka musu haila idan ba lokacin azumi ne ba su taɓa maka fatawa akan to yanzu haila ta zo kwana ɗaya ta ɗauke ta ƙara zuwa kwana uku ta ɗauke shin in ta zo ɗin nan itance ta farko e to ta biyun ma ita ce su bar sallah ko ko za su ci gaba ba ruwansu tunda sun san sallah dai ba ramuwa da haka ba su daina yin sallah suka wani sallah suka jini ba sa yin sallah amma tunda azumi shi sa akwai ramuwa ga mai haila za ka sa tambaya to malam duka haila ne kenan babu azumi ce haila ne duka duka haila ne ni sai dan tambayi masana lafiya me yake faruwa me yake faruwa jinin yake daddatsewa suka ce abin da ke faruwa su wani magungunan da suke sha suna birkita hormones din su ne idan suka birkita hormones din da aka ce su birkita haila ya kunta zo lokaci ɗaya kwana biyar suka zo a daddatse a cikin wata kaga dai wannan jinin kazantar ne amma yanzu yake zuwa a rarrabe da haka na buga musuwa da fatawa cewa duk sanda ya zo jinin haila ne kenan babu azumi ba sallah babu mu'amala da miji da haka to sai kira mu wannan azumin ba za ki ce a bari ki azumi da jinin ai istihada bane a a jinin haila ki in kina son zaman lafiya ki dinga shan wannan maganin me amfani shi da ma in ba dai tana da yahudu suka kawo mana ba su ma yahudu yanzu ta kansu suke kan kasashe nan na turawa kanada abin nan jamus italiya wacece wacece sun shiga cikin halin haƙula'i saboda suna samun matsala na population ɗinsu musamman a middle age wato ya mutane masu shekara daga ashirin zuwa arba'in sun ƙare a cikin al'ummarsu saboda shekaru da dama suna taba matansu magunguna suna sha ga tsofaffi babu matasa da suna ta neman 'yan hijira su zo su musu aiki wa zai dan sanda wa zai aiki a traffic wa zai aiki a banki asibiti nurses sauransu wanda su musu aiki mu kuma nan ban ma samu muka gyara rayuwarmu ba muka ce bari mu biye musu wanda dama mu arzikin mu kadai shine yawa shine kawai arzikin mu inda ba ba mu da yawan da yanzu balawai nan sun karar da mu amma kuma shi ma arzikin da muke da shi din ba ma so mu ci gaba da da cin gaje shi almuhimmu shine ibnu abbasin da ya ga wannan daga mutane shi ma sai canza fatawar shi ce to haramun ne daga yanzu wannan yana cikin sunan taliban tirmidhi da akhbaru makka na al-fakihani da littafin abin nan ad-dulabi ya ruwaito wannan ad-dulabi ya ruwaito haka haka abu awana sarwaito duk da yake isnadun suna da yan la takhlu min maqari amma da bi majmu'i turuq ya tabbata cewa ibnu abbas ya canza fatawar shi daga karshe ganin abin da ya shahara tsakanin wato mutane na kutsawa cikin al'amarin mutu'a to kaga ɗan shi'a da suke kokarin su kawo musulmi hujja cewa ai akwai a cikin littafin musulmi to ba su da hujja da ta kai wannan damu labarin nan na ibn abbas na farko shi dai bai halasta mutalakan ba ya halasta ne inda haja mutane suka ƙara suka wuce haja kuma ya ce to daga yanzu shi ma ya tashi daga halastawa to inda da gaske suke ibnu abbas suke bin maganar sa akan wannan kaga sai su hakura yadda mutanen da su hakura amma ba daga sai suke zari'a ce zuwa ga alfasha da fasadi barna ce mas'ala ce take sananniya cewa ɗan shi'a sun yi amfani da wannan dama sun shigar da mutane da dama waɗanda suke fi qulubihim maradun dama sa da cuta ta son zinace zinace sai su shiga addinin shi'a dan zai ba su yanzu dama buɗaɗɗiya idan da za su yi zina ne sai sun ɓuya sai sun yi ‘yan dabaru ba sa so a sani yanzu ko gaba gaɗi za su yi kayansu suna ganin addini suke kuma da sa hannun manyansu da sanin amiransu ake da su ake Allah shi kyauta malam ya ce faslun wa minha jawazul musaqati wal muzara'ati bi juz'in mimma yakhruju min al-ardi min samarin aw zar'in haka nan kuma a cikin yakin khaibara mun samu bayani game da halascin almusaqat wal muzara wato yin tarayya wajen aikin noma bi juz'in mimma yakhruju min al-ard wani wanda yake da gona ya baiwa wani gonar ya ce ka je kai aiki a cikin ta idan ka noma mu raba abin da ka noma min samarin na 'ya'yan itace kamar a ci gonar dabino ce ko mangoro ko gwaiba ko rake ko makamacin haka au zar'in ko kayan noma kamar masara ko shinkafa ko alkama ko waken soya ko makamantansu kama amala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahla khaybar ala dalika kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci mutanen Khaibara wastamarra zalika ila hini wafatihi lam yusakh albatta haka aka cigaba tabbata akan wannan har rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a canza ba wastamarra amalu khulafa'ihi ar-rashidin alaihi sauran halifofi Abubakar da Umar suka ci gaba akan haka walaysa hadha min babil mu'ajara fi shay wannan baya cikin aikin dangane wato a dauki mutum dan kwadago bal min babil musharaka amma kamfani in ka ba mutum gonarka ɗamtin gona idan gona ce irin tamu wannan ta gargajiya ko kuma gona gidan gona wadda take da fruits take da bishiyoyi ka ba shi ka ce ya je ya kula da ita ko raba abin da aka samu mahasulat ɗin to wannan yanzu kun yi kamfani ke kamar yadda misali za ka ɗauki dukiya ka ba wani ya kasuwanci ko ka ɗauke shi ka sa shi a cikin wani shago ko ka ba shi abin hawa wanda zai dinga kabu-kabu da shi kuna raba riba kaga yanzu kai jarin ka ne shi kuma iyawarsa ne da ƙarfinsa haka gonarka ita ce jarinka shi kuma iyawarsa da ƙarfinsa da noman da zai shi ne nashi ɓangaren a cikin wannan hannun jarin wasu malamai suna ganin cewa kamar da za mu zo mu ce wasu malamai suna cewa wajibi ne kai da kake da gona ka ɗauki iri alal aƙalla ka bashi malamai suka ce ba dole ba domin ka bashi iri yanzu irin ya zama wani sashe na jarin kake da kan an tashi rabawa ran da za a raba kamfanin ko ya yi liquidating za a kowa zai kwashe kayan shi to sai ya dawo maka da wannan irin ke ka ku ga iri da an zuba shi a cikin ƙasa ya tafi ke ko kuma idan an zo raba a mahasulat din an yi harvesting ba za a ce to a cire tiyoyi irin tukunna a dawo ma da kayan ka ce da haka bayar da iri ba dole ba ya ce a وليس هذا من باب المؤازرة في شيء بل من باب المشاركة وهو نذير المضاربة سواء yayi daidai da mudaraba shine wancan da muka yi misali na kasuwanci wani ya kawo dukiya wani kuma ya kawo fasaha shi da ilimin sa ai kasuwanci faman abaha al mudaraba wanda ya halasta mudaraba kasuwanci na tarayya wa harrama zalika yace amma bayar da gona kace kashin an noma a baka rabin abu haramun ne faqad farraqa baina mutamathilin to wannan ya raba tsakankanin abubuwa guda biyu waɗanda suke irin su ɗaya keke da keke shi ya raba su shari'a ba ta raba su ba za mu saurara anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kimu darasi na gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh